الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin litinin dare na talata wanda yau ya yi daidai da 27 ga watan biyar ɗin musulunci watan jima'a lil'ula yau hijira na da shekara 1445 daidai da goma sha biyu ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin da uku barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mu ta darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin halul masa'i darasi cikin littafinmu na halul masa'i wanda muke gabatar da shi cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma da zagayowar lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a darasinmu da ya gabata malamin yanayi mana magana game da abin da ya halatta cikin al'imanu bilomin akil wannan kusan shi ne darasinmu na ƙarshe a cikin alkalul iman guda ɗaiɗai har shida to a makon da ya gabata allah ya kamu ƙarshen bayanin da malam yi a cikin littafinsa da ya kawo arkanul iman guda shida al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil akhir wa an tumina bil khadra khairiha wa shari'a wannan shine abin da malam ya kawo a wannan littafin insha Allah to yau kai tsaye za mu shiga cikin a sabon fasali ko babi wa qala ash-shaykh rahimahullah kuma idan ya ce a sheik duk rubutun da ke cikin wannan cycle din to iya nufin shi malam abdurrahman al'akadari ke ana fahimta inda ka ji ya ce kalar sheik to iya da farin da shi malam abdurrahman magana sai ɗauko domin ita ke faɗaɗawa yake yi mata sharhi da ƙarin bayani an fahimta wannan kuma shi ne darasinmu na bakwai a wannan littafi insha Allah malik ke cewa kalar sheik rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa summa ma'arifatu ma yuslihu bi ma yuslihu bihi fardu ayn ka ahkami salati wa tahara wa siyam can an ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihihu imani duk karkashin tasihihu imani muka yi darasi wajen guda bakwai kenan an fahimta inganta imani ya kawo rukunin ya kawo a arkanul islam wal iman ya kawo abubuwa da suka zamto haƙƙi game da Allah da abin da ya zamto mustahili game da Allah ya kawo abin da ya zama ja'izi game da Allah ya kawo abin da yake wajibi game da manzanni mustahili korarren abu game da manzanni kuma ya kawo abin da yake ja'izi ne game da manzanni sannan ya mana bayani kan mala'iku sannan ya mana bayani kan ranar alkiyama duka wannan suna ƙarƙashin awwalu ma yajibu al-mukallafi tasihu imani sannan yace bayan wancan kuma summa ma'arifatu sannan shi mukallafi wanda ya zama shine al-balighul aqil al-muslimul balighul aqil alladhi alladhi balagatu da'watul islam wannan shine mukallafi musulmi wanda ya kai shekarun balaga sannan mai hankali sannan kuma wanda da'awar musulunci ta je kunnansa idan wannan sharɗin ya cika a kanka ka zama mukallafi duk abin da zai ce wa yajibu alaihi wa yajibu alaihi to a kanka ake magana ana fahimta sannan duk wanda ya cika wannan sharuɗan na zamansa musulmi ya kai shekarun balaga sannan iya da hankali sannan ya taɓa jin an ce Allah ya ce annabi ya ce bayan ya inganta imaninsa abin da zai biyo baya ma'arifatu ma yuslihu bihi sannan ka san abin da zai inganta gare ka fardu ayn abin da ya zama wajibi a kanka na addini shine fardu ayn akwai fardu kifaya akwai fardu ayn fardu kifaya shine wani iya daukewa wani kamar jana'iza an fahimta kamar mutum ya zama malami iya koyarwa ba kowa bane zai zama wannan kamar fita jihadi ba kowa bane wannan fardu ayn ne a fardu kifaya ne afwan fardu kifaya wanda wa'ansu za su iya dauke wa'ansu kamar kiran sallah idan aka samu mai kiran sallah cikin unguwa ko cikin masallaci ya dauke wa sauran ana fahimta to wanda shine fardu kifaya amma akwai fardu ayn wanda dole ɗaiɗaikun kowa ya sani sani na ba zai amfani da kai ba har sai in koya ma zai amma wajibi sai ka sani na sani sai ka aikata na aikata to wannan shine fardu ayn farilla ta dole wajibi akan kowa bayan inganta imani abinda zai biyo baya waɗannan abubuwan wajibi ne akan kowane musulmi namiji da musulma mace wanda suka yi shekarun balaga kuma suke da hankali kuma suka ji an ce Allah ya ce annabi ya ce abinda zai biyo bayan inganta imani sannan sai sanin abinda zai inganta ma farillanka na dole sai kawo ya ce ka haka misala kamar mutum ya san hukunci hukuncen sallah wajibi ana fahimta yasa sallah ba a gane ka san sallah har sai kabli ko ba ta kama ka warware lafiya anan ake gane ka san sallah kenan an fahimta amma wani makale murya da wani kankame hannu duk ba nan bane ba shi bane ba amma a ga sallar ta rikice ka gyara to ka zama direba mai kyau kenan an fahimta kamar dattijo an ce ai wani ya iya mota sai ce ya taba zuwa kano da mota ya dawo in bai je kano da mota ya dawo da bai iya mota ba kawai da iya hawa ne an fahimta to sai sallah ta yi tangal-tangal kamar za ta rushe a matsayinka na direba ka gyara to wannan shine sanin sallah ana fahimta amma in siffa sallah ne ka zo ka yi ruku'i ka yi kabbara ka tsaya ka makale hannu ka maƙe murya wani ma ya ka iyawa amma in ta rikici a nan ake ganewa me za ta rikici a yi kabli mai za ta rikice a yi ba'adi mai za ta rikice sai an rama abin sannan a yi ba'adi mai za ta rikice a ajiye raka'ar a ce ta tashi daga aiki za a ƙaro wata bayan an gama sallah to a nan ake gane mutum ya san sallah ko bai san sallah to wannan malam ya ce dole ne a kaina na sani dole ne a kanka ka sani shine ka aka misala kamar abin da ya shafi hukunci hukuncen sallah hukuncen hukuncen sallah ana fara sanarsu tun daga tsarki tun daga ruwa ma tun daga ruwa da za ka yi mu'amalan tsarki da alwala da shi tun daga nan ake sa ɗan ba ta sallah tun da ruwan ma sun ce iya da kashe-kashe akwai ma'un tsahir akwai ma a tsahur akwai ma a najas ma a tsahur a tsahirin mutsahir kenan ruwan mai tsarki a karan kansa kuma zai iya tsarkake waninsa idan ka yi najasa zai iya tsarkake ka wannan shi aka yi da aikin ibada da shi amma ma'un tahir ba zai ibada ba yi tsarki yake da shi a karan kansa amma ba zai tsarkake ka ba kamar ruwan da wani abu mu ba ya fada cikin ruwan kamar ruwa ne sai suga ya zuba suga ai halalle a sha ko ko gishiri ya zuba ko man girki ya zuba kaga wannan duk halalle zaka iya dafawa ka ci ka sha amma ba za ka yi tsarki da shi ba ba za ka yi alwala da shi ba wani shine tahir ɗahir fi nafsihi amma wa lam yutahhir ghayrahu ba zai tsarkake wani shi ba akwai ko ma'un najas wanda shi ruwa ne na najasa wanda shi ba zai tsarkake kansa ba ba zai tsarkake wani ba kamar ruwan da jini ya zuba ko ruwan da bayan gida ya zuba ko ruwan da fitsari ya zuba ko ruwan da giya ta zuba ya zama ma'un najas wanda sai dai zubarwa kawai ba aikin gida ba aikin al'ada ba aikin ibada to wannan tun daga nan ake sa ɗanbar sallah ba ka gane ruwan wani iri ne a wannan kashi-kashin guda uku ruwan da za ka yi tsarki ruwan da za ka yi alwala a wani gida yake tun daga nan ake fara sana a haka misala sannan ka gaya ya ake yin tsarki in kai na jisa ka yi bayan gida ka yi fitsari a tari ina ake fara wankewa wani tsugun noma ake wajen bayan gida ya ake ake tsarkin tukunna ma na fitsari kawai daga ya gama zama za ka zuba ruwa ko kuma aya ake yi duk wannan iya da bukatar ka ji malami ya koya ba don domin don wannan Allah ya halicci mu ba wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu dan wannan ka san wannan Allah ya dace ka to malam ya ce wajibi ne ka san hukunci hukuncin sallah wajibi ne na san hukunci hukuncin sallah ana fahimta shine ka aka kami sallah wa tahara da kuma tsarki ya ake tsarki da wani ruwa ake tsarki in za ka shiga banɗaki da wace kafa ake shiga wani zikiri ake in za a shiga banɗaki in tsugunno ne da bayan gida a wani ɓangare ake so ka ba da ƙarfin tsugunnan in fitsari ne da bayan gida ya kama ya za ka yi in za ka yi wanka ka tsugunna za ka yi wanka kuma kana jin fitsari ya za ka yi duk wannan malamai sun yi bayani kuma yana da kyau a matsayinmu na musulmai mu yi ƙoƙarin fahimtar waɗannan abubuwa wasu yam sannan masu hukunce-hukuncen azumi domin iya ɗaya daga cikin arkanul islam alhams musan menene yake ɓata azumi menene in kai za ka rama azumi shi kaɗai menene in kai kuma ka fara sai ka yi 61 duk wanda iya cikin a haka musuya menene in kai ba matsala menene in kai Allah azumin ka lafiya lawiki bai baci ba menene in kai azumin ka ya baci menene in kai azumin ka ya gurgunci amma bai baci ba duk wanda iya karkashin a haka musuya wanda ana bukatar sa na sani ka sani ana fahimta albayan malici karin bayani ya'ani annal mukallafu ko kuma annal mukallafa ba'da tashihu imanihi cewa shi mukallafi bayan ya inganta imaninsa yajibu alaihi an ya'rifa ma yuslihu bihi furudul a'yan wajibi ne gare shi ya san abubuwan da za su gyara masa su inganta masa farillansa na dole bi an ya'rifa minha mai ya san abubuwan nan masu zuwa na ɗaya alfardo ka san abin da ake cewa farilla an gane ko farilla da hausa ake cewa farilla ko amma da larabci alfardo ne alfardo wannan babun din ba lam ba ce amma shi da malam bahaushe ba shi da ba sai mai da ba ta kuma la ai kamar murtada ne murtada aka ce murtala haka ne asali ba ne bahaushe ba shi da ita sai canja ta koma la an fahimta yasa fardun sai ce farilla ana ganewa to ka san me ake nufi da alfardu abin da ya zama farilla shine wajibi ke alfardu alwajibu idan aka ce abu kaza farilla ne to ana nufin dole ne ana nufin wajibi ana fahimta malam sai ke cewa shi alfardu alwajibu din nan wa huwa ma yajibu alal mukallafi fa'ilahu shine wanda ya zama wajibi ga mukallafi ya aikata har in malaman shari'a sun ce wannan abun fardun ne ana ganewa ko wajibun ne to ana neman ka ana nema na da fiska ta wajibci mu aikata shi kamar sallah ai wajibi shi kamar azumi wajibi ne kamar zuwa haji ga wanda Allah ya horewa wajibi ne kamar ba da zakka ga wanda Allah ya horewa wajibi ne kamar biyayya ga mahaifa da da'a gare su wajibi ne kamar wannan tarbiyyar yaranka da Allah ya baka gwargwadon ikonka da koyar da su addini wajibi ne wannan duka wajibai ne ana fahimta kamar taimakawa yan uwanka in kana da hali wajibi ne duk wanda suna cikin alwajib abinda shari'a ta ɗora min ta ɗora ma matsayin wajibi shi ne malik ke cewa wajibi ne alal mukallafi fi'ilahu an gane ko fa yusabu ala fi'ilihi idan ka aikata wajibi za a baka lada idan kai sallah ka sauke wajibi Allah bai baka lada idan kai wa mahaifanka da'a da biyayya ka sauke wajibi Allah zai baka lada idan ka je aikin haji bayan Allah ya hore ma ka sauke wajibi Allah zai baka lada idan ka fidda zakar dukiyarka ka sauke wajibi Allah zai baka lada shine yusabu yusabu ala fi'ilihi dukkan wani wajibi idan ka aikata ta hanyar da shari'a ta koyar ka koye shi an koya ma ka san yadda ake ka aiwatar da yadda ake yi to Allah zai baka lada a bayyanta yasa da zaka ji wasu daga cikin musulmi suna cewa wala duka maka ma aiki a'a aika maka ma sai mutumin da yake aiki da jahilci yi ne kika maka ne amma har in kana aiki da ilimi akan yaqini kake an fahimta in dai ka iya sallah kai sallah wallahi Allah zai baka lada an fahimta har in ka iya aikin haji ka koya ka je kai aikin haji da dukiya ta halal wallahi Allah zai baka lada har in ka yi azumi yadda aka koyar Allah zai baka lada amma sai ka ji wani ai wallahi kama kama aiki ai ba wani kama kama a musulunci sai dai kai ne kake kama kaman kawai domin kana abu da san zuciya kuma da jahilci amma duk wanda yake musulunci to ana so ka yi musulunci ka akan yaqini duk abin da Allah ya faɗa gaske ne abu kaza kai za a baka lada haka ne abu kaza kai za a baka zunubi haka ne ba wani shakka a ciki ana fahimta shine fa yusabu ala fi'li wa yuqabu ala tarkihi kuma shi wajibi idan baka yi ba sai amma hukuba wanda ya ibada zakka Allah zai mai hukuba wajibi ne bai yi ba walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah sai Allah ya ce babashirhum bi azabin alim kaga azabar waɗanda ba sa bada zakata zuwa Qur'ani in allazi la yutuna zakata hum bil akhirati hum kafirun wanda ba sa bada zakka Allah sai alahira cikin layin kafirai za ta da su an fahimta to kun ga wannan wajibi ne bai ba za a mai hukuba ko azumin ramadan ne zo ka ki za a ma hukuba ko ka kiwa mahaifanka da'a da biyayya za a ma hukuba ko ka yi sakaci wajen tarbiyyar da iyalanka za a ma hukuba ko Allah ya hore ma zuwa aikin haji baka je ba za ma hukuba ya sama aikin alakita duk wanda Allah ya hore masa yanda zai je ya sauke wajibin aikin haji bai je ba yace in ya ga dama ya mutu bai hude ko ya mutu ba nasari amma musulunci ba ruwansa da shi haka ma aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda ka wajibi idan baka yi ba to wai ba ka ci lalai bane wallahi sai Allah ya ma azaba kamar yanda in kai daidai za a baka lada to haka ne in ka kiyon wajibi sai an kama ka da hukuma wanda kuke ganin suna ce roles wallahi abin tausayi ne wani ce ba ruwansa da mahaifansa wani ba ruwansa da iyalinsa wani ba ruwansa zakka ma sai ya ga dama sai abin da ya ga dama zai bayar duk ba burgewa bane akwai ranar kin dillancin tana zuwa akwai ran da mutum zai gane bashi da wani shine ran da Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa saboda ka zaman ka lafiya da Allah duk abin da ya dora mana wajibi ka yi shi Qur'ani ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj duk abin da musulunci ya dora muku ba abin da ba za ku iya yi ba ba wani kuncin da zai buwaye ku a cikin musulunci ku kasai wallahi ba ku duk abin da Allah ya ce mi wallahi ya san za mu iya yi yasa ya ce la yukallifu lahu nafsan illa wusaha Allah bai dora wa rai aiki ba ce wanda za ta iya yi yanzu misali ka dauki adin zakka zakka fa yanzu an ce sai mutum ya samu kuɗi ya kai naira miliyan hudu da uku haka na gani sabi iya yau kuma in a yau din nan a yau ranar 27 ga watan jimadin ula ka samu kuɗi naira miliyan hudu da abubuwan da ya kai nisabin zakar a yau to ba fa a yau za ka bada zakar ba ba gobe ba ba sati mai zuwa ba ba wata mai zuwa ba ba da azumi ba a sai ta shekara sai ta kai baɗi yanzu 27 ga watan biyar ɗin musulunci in a yau dukiyarka ta kai nisabi ba a yau za ka baya ba wahala alaihal haul sai shekara ta dawo dukiyar kuma in shekara ta dawo dukiyar sai tana sai ta kai nisabi a wancan lokacin idan ta kai baɗin tana nan a miliyan hudun da wani abu kuma nisabin baɗi ya kai miliyan biyar misali ko ba ta ƙarasa miliyan biyar ba ka da zaka kanta ba ka da zakar wajibi a kanta ana fahimta wannan fa ita ce fa abin da musulunci ke kira fa kuma misali miliyan hudu din nan idan har Allah ta'ala ya sa musu albarka sun kai baɗi yanzu suna nan to abin da ake bukata a gunka a kowace miliyan ɗaya za ka ba da naira dubu ishirin da biyar shine haƙƙin dole a miliyan hudu dubu ɗari ne zakar to don Allah ko aiko aka yi aka baka a ce wani ya aiko ma ambulan naira miliyan hudu ko kai ne ko kai ne sarki rowar duniya ai za ka ɗau dubu ɗari kare mutum tafi ci ko ba gaskiya ba ne ko kai ne zumbulu kakan marowata ai za ka ɗau dubu ɗari dai ka ce wani gashi kai makaici to balantana Allah ne ya baka ba guminka ba ba wayanka ba ba ƙarfinka ba in kasuwa kake akwai wanda tun kafin a haife ka yi kasuwa amma bai tara kuɗin ba in aiki ne akwai ya kusa da taya amma bayan naira dubu goma aiki amma in noma ne wani ya yi ta noma abin da zai ci ma ya rasa amma kai Allah ya zaɓe ka ya baka dukiyar ya tara ma ita ya tsare ma ita yake bukata idan wannan lokacin ya ka ɗauka kuma in ka ɗauka ka samu waɗanda suka cancanta daga cikin bayan Allah ka ba su kuma ama addu'a kuma Allah ya ma alƙawarin zai ƙara ma duk dukiyar da ake zakka fi sabilillah a cikin ta Allah ya ce wallahi sai ya ƙara sai ta dubi an fahimta Allah sai ya yi numuwin ta sai ta ƙaru alƙawari daga Allah to amma sai ga mutane ba sa yi Allah ma wai wayo ake masa wani ya ɗauka wai sai tsabar kuɗi ne kawai yake ba da zakka wai ba ka dara a ciki in shekara ta lokacin zakka sai ko sai dinga sayan kadarori ya sai filaye ya sai gonaye ya gonaki ya sai shaguna ya sai tireloli wai wayo zai wa Allah wai dan abin da ya ragu dan naira da ta ragu wai da zai dan dauko abin da ya ga dama ya bayar shi kenan zaka mutu ai ko ba zaka mutu ba zaka mutu ita duniya ba wanda zai zauna ya dawo ma cikin kuma Allah ba a masa wayo yanzu in ba ma rashin hankali ba Allah da ya baka zaka yi wa wayo Allah da ya fi kowa saninka ka tun kafin tun kana alamuzar wanda bai baka ma faɗo tsatsan mahaifinka ba ballanta na shiga cikin mahaifar mahaifiyar baka ma san inda kake ba ma Allah ya san zaka zo duniya yanzu wanda zaka yi wayo kuma yanzu misali kullum aka zo magana alamuzar wanda ba shi da aure yanzu Allah cikin ilimin sa ya san zai yi yaya da jikoki to suna ina yanzu Allah ne sai inda suke shine alamuzar suna ƙarƙashin ilimin Allah Allah ne sanin da su to tun kana wannan matsayin ina wannan matsayin Allah ya san mu amma kuma biyo da kai ta tsotson mahaifinka ya raya mahaifin har yayi aure ya kaddara aure tsakanin mahaifinka da mahaifiyarka ya sanya kai ne zaka zama to sila mahaifa zama to silar zuwanka duniya aka samu junanka da yardar Allah da nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ka zauna cikin mahaifiya tsawon wata tara Allah ne kaɗai ya san halin da kake ci. Shi yake kula da kai, shi yake raya ka, shi yake kai ma numfashin da zaka sha, shi yake baka abincin da zaka ci, shi yake warkar da kai maka da lafiya. A cikin ciki rayuwa mafi haɗari. Kuma Allah da ka zo da ya zo fito da kai duniyar, ya ƙaddara ka fito duniyar. Wai kuma wanda za ka wayo kuma. Bayan ka fito duniyar ma, kana jariri wanda ba ba ka iya kanka komai ba da wuta za ta kama ɗakin da kake da kore ka ba za ka yi gudu ba ana nan yau da gobe yau da gobenka ka fara motsawa ka fara kokarin zama ka fara kokarin tashi ka fara kokarin rarrafe duk Allah ne yake ba wannan ba baban ka bane ke siyo a kasuwa ba likita bane ke zuwa ke ma allura ka tashi ka yi rarrafe Allah ne ya so kake haka har yau ga ka ka zama dan adam kuma ya ce duk abin da ka mallaka shi ya baka Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum duk abin da gani a hannunka Allah ne baka duk wanda ya ma wannan kuma ya ce in lokaci yayi kai abu kaza har in kana son zaman lafiya za ka iya wani abu wallahi ba za ka yi ba to saboda wannan shine idan ka dauko zakar noma a yanzu zakka ta wajibi sai mutum ya noma abin da kai buhu shi da rabi in dawa ce tsantsa haka in masara ne in gero ne in maiwa ne in shinkafa ne sai ya kai wannan matsayi in ka noma buhu biyar ma ba zakar wajibi a kanka sai dai kaga ma kai kyauta ko sadaka to wannan fa shine shi anin zakar ba wani abu ne mai girma ba amma shi dan sai kambama wa mutane ina ganin in ya bayar talauciya zai yi ko arzikin zai kare ko zai zama babu shikenan shi dan ya raya masa ya kibayar kuma shi kawo wannan shine abin da malai ke cewa anan wai kabu ala tarki duk abinda aka ce wajibi ne kikiyinsa to Allah zai ma hukuma zai kama kai hukumatar da kake an fahimta kama tabtulu ibadatahu bi imalihi in an zo layin ibada ibada tana ɓaci idan aka yi sakaci da wajibin cikin ibada an fahimta ibada ce kuma ɗauka kamar sallah ai akwai farillai a sallah ko to duk wanda ya sakaci da farillar sallah sallah tana iya bacci yi ka misalin kalfatiya tafi salati kamar karanta fatiha a sallah duk wanda ya sakaci da karatun fatiha a sallah sallar ta bace ta rushe an gane ko wata bayitin niyya fi siyam da kwana da niyya lokacin da zaka yi azumin ramadan ana so ko kuma wajibi ne ma idan ramadan ya tsaya ka samu labarin tabbacin ganin wata kafin a tuji da kitu an fahimta duk yadda za ka yi ka ji labarin wata ya tsaya na ramadan kafin ketowar alfijir ana so ka tabbatar da cewa ka niyyaci azumin nan kafin alfijir ya keto wannan wajibi ne har sai in bayan sallar asuba ka ji labarin an ga watan azumi to wannan yinin dole za ka yi azumi kuma za ka rama shi bayan sallah an fahimta domin ba kwana da niyyar sallah alfijir bai fito bai keto ba kana da yakinin an ga wata wannan shine abin da malai shi ka da wa tabayitun niyya fi siyam wa ghasl alwajhi wa rijlaini fi alwudu da kuma wanke kafafu da fiska a alwala su ma farilla ne to duk wanda ya sakaci da ɗaya daga cikin farillai da malai kawo a cikin wannan kace kace na ibada to ibada tana rushewa tana lalacewa kun fahimta na biyu daga cikin ma yuslihu bihi fardu ayn akwai as-sunna akwai bambanci a lafazin sunna a gun malaman hadisi da malamin fiqh idan malamin hadisi ya ce sunna to ɗayan uku ne ko dai abin da manzon Allah ya faɗa da bakinsa sallallahu alaihi wasallam ko dai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata da hannunsa ko kuma abin da aka zo aka yi a gaban manzan Allah bai hana ba in dai malamin hadisi ya ce suna to ɗayan uku ne yake ko maganarsa ko an yi a gabansa bai tsawa ba ko ya aikata da kanshi wannan sunna inda ulama'in hadisi ne amma idan malamin fiqh ya ce ma sunna to abin da ke kasan farilla abin da ke kasan wajibi an fahimta to shine suka bashi sunan sunna a yare na malamin fiqh kenan ana fahimta to sai malik ke cewa wa sunna sunna a gun malaman fiqh hanan shine huwa al-amru al-mustahab fi'luhu shine aikin da ake aikin da ake son ka aikata kaga can an ce wajibi farilla kenan wannan kuma ana so kaman karfin sa bai kai na baya ba kenan an fahimta fa iza fa'alahu al-mukallaf idan mukallafi ya aikata sunna nala sawaban to zai hadu da lada za a bashi lada wai za ta raka hu layu aka amma idan ka bar aikata sunna ba za ma hukuma don ba wajibi ba ne an fahimta kalkabudu wal irsal kamar kame hannu a sallah a dora girji kabudu kenan ko war irsal da kuma sakin hannu kamar malam iya cewa kabudun sunna ne an fahimta idan ba ka yi ba sallar ka ta yi yasa duk wannan ittifaqin malamai ne gaba daya ba malami ɗaya da yake dan kayi sallah hannunka a saki sallar ka ba ta yi babu shi babu wannan fatawa amma kai sallah ka kama hannunka dora kan girji da biyu domin haka an gama zan Allah yana yi kuma haka yi koyar kuma babu magana ɗaya da aka rawaito an ga hinya sallah sakin hannu babu ita shine gaskiyar magana wannan kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ga ina yin sallah amma an kai irsalin ka kai kai gayan ka ba wanda zai ce masallar ka bata ba amma sallah irin ta manzon Allah dai da annabawa da sahabbai to shine alqabdu wa zaqul yumna al-yusa ala sabr wannan shine irin sallah da manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam an gane ko wal ist wal ist ti'naf wal istinaf menene wal istinshaq fil wudu wal istinshaq fil wudu da shaqar ruwa a yayin alwala hi ma sunna ne hi yasa malamai suka ce idan kana cikin alwala ka manta farilla a alwala kana cikin alwala ba gama ba to sai ka dawo ka wanke wannan gabar ta farilla sannan da gabar da dukkan take kasan farilla ne yanzu misali daga zuwa sai ka shafi kai shafan kai farilla ne kamanta ka shafi kai amma baka wanke fiska ba ka wanke hannu ba daga wanke hannu suna ka kurkuru ruwa ka fesa ka shaka ko ka shafi kai an fahimta to in ka shafi kai kamanta a baya akwai farille guda biyu da kamanta shine wanke fiska da wanke hannaye to sai ka dawo sai ka da ka wanke fiska ka wanke hannaye sannan ka ƙara shafan kan sannan ka yi ƙasa da abin da yake ka wannan shi ne aikin farilla a alwala amma in suna kamanta ba za ka dawo ba yanzu misali sai ka je har wanke ƙafa sai ka tuna baka shaƙi ruwa ba za ka ci gaba da ka gama in ka gama kuma ka shaƙi ruwan daga baya shikenan yayi an fahimta amma in farilla ce sai ka dawo baya wanda ka tsallake sai ka dawo ka yi ta ka sake abin da ke kasa da ita a ƙarshe wannan shine abin da malamai suka ce to kaga nan a al istishaq fil wudu malamai sun bashi matsayin sunna ne sun bashi matsayin me sunna ba farilla ba yasa kawo misalin sa ko ka gama aluranka ma tsaf ka yi sallah ka tana baka shaƙi ruwa ba shikenan sallah ka ta yi ba wani abu da ya faru sabi wa ta'jilul fitr da gaggauta buɗe baki a gun mai azumi hima suna ne wata akiru suho da jirkin ta sauro a gun mai azumi hima suna ne ka gaggauta buɗe baki ka ainihin jirkin ta sauro duk suna ne fi sau a cikin al'amarin azumi an fahimci wannan wal haram daga cikin abin da zai inganta ma fardu ayin a matsayinka na mukallafi to sai ka san abin da ake ce masa haram an fahimta والحرام وهو أمر الذي يجب على المكلف تركه shine al'amarin da wajibi ne mukallafi ya kauce masa ya bari shi kaurace masa dole ka bar abin da aka ce wa haramun ne wa yajibu alal mukallafi tarku wajibi mukallafi ya kaurace masa fa yusabu ala tarkihi idan ka ki aikata haram za a baka lada an fahimta idan ka ƙi aikata haram za a baka lada har ma hadisi ya zo aiko man hamma bi sayyi'a falam ya'malha wanda yayi niyyar zai aikata wani mummunan abu amma bai aikata ba to za a ba shi lada guda daya ka samu kuɗi ka cika wallahi za a hole wallahi zan yi qara'i ko sai ka ji wa'azi a ce wallahi na fasa kaga dai kayi niyya baka aikata ba to lada za a baka an fahimta in kuma ka je ka aikata za a baka zunubi yasa niyya tana da tana taka gudunmawa mai tsoka a cikin aikinka a karbe ko kara karbe shi yasa niyya tana da matukar muhimmanci mu kyautata niyoyi mu aiki yasa ma ne ce mu san haram haram shine abin da in ka ki aikatawa za a baka lada wa yu'aqabu ala fi'lihi kuma in ka aikata haram za a ma hukuma wata butul ibadatahu kuma haram in ta shiga ibada tana bata ibada aw ya'thumu bi irtikabihi ko kuma in ka hau aikin haram kake aikata hinan ma za a baka zunubi ka shurbil khamr kamar shan giya shan giya haramun ne duk mutumin da ya sha giya sai an masa hukuma an fahimta wasarika haka nan sata sata haram ce ta kowace fage wadahiki wal abth fi salat da dariya da kuma wasa a cikin sallah shi ma wannan haramun ne an fahimta wa tarkul wudu inda adaiha biduni mujibin da da kin yin alwala lokacin da zaka yi sallah ba tare ba tare da abin da ya wajibtar da kai kin yin alwalar ba kun san akwai abin da yake zuwa shari'a ta baka dama kai taimama ko to in ba wannan ba kuma ka kin alwala kai sallah to wannan malamin ma ya ce man salla amidan bi gairi wudu'in fa huwa kafir duk wanda ya salla da gangan bai alwala bai san bai yi salla to iya iya zama kafir fahimtu to wannan shine haram za a baka lada idan ka yin aikata haram za a ubantar da mutum idan ya aikata haram ibada tana baci idan haramun ya shiga al makruh daga cikin abin da zai taimake ka wajen sanin fardu ayn naka shine ka san abin da suke ce masa makaruhi abinda an kyamace ka aikata shi ba a so kauce masa zai kara mai kima da mutunci a gaban Allah aikata shi kuma zai sa darajarka ta zube an fahimta shine makaruhi malai ce wa huwa al-amru al-mustahabbu tarkuhu shine abin da ake so ka kaurace masa ba a so ka aikata makaruhi fa yusabu ala tarkihi idan ka kaurace makaruhi za a baka lada amma wala yu'aqabu ala ala fi'lihi idan ka aikata ba za a baka zurbi ba kal iltifatu wa tagmitu al'ainain fi salat kamar dan wayoyi kadan ina iltifat da dan rintse ido a cikin sallah to wannan sallarka ba za ta baci ba sallarka ba ta baci ba amma kuma ba a so kai ba a so wa ziyada ala thalatha fi al-ghusl al-a'dha'i al-wudu' da ƙari akan wanki uku a gaban alwala an ce ko ka wanke ɗaiɗai ko bibi ko ko uku uku an gane to sai ka ƙara ka ƙara ka yi hudu ko biyar ko shida alwalan gaba ta bace ba amma ka yi abin da ake ce masa makaruhi za a baka lada amma in ka ƙi wannan ɗin kuma ba za a ba za a baka zunubi ba an fahimci wannan na biyar almubah abin da ake ce masa mubah shine ya halatta ka aikata abu ne halal shine mubah wa huwa almustawi tarafai fala yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki shine wanda geffansa biyu suka daidaita ba za a baka lada ba in ka aikata sannan ba za a ma hukuba ba in baka yi ba amma wannan malaman hadisi sun ja anan gaskiya sun ce ba wani abu a shari'anci a musulunci face iya gidan biyu ne ko a baka lada ko a baka zulubi an bayyana wannan ba wani abin da za a za ka yi a ce wai ba lada ba zurbi akan wani aikin babu shi wani shi ne fatawar malaman hadisi gaskiya ya sa nan ɗin ba ba su kawo wani misali ba bai kawo wani misali ba a ci in ka aikata da aikata da rai aikata duk ɗaya ne to sun ce a musulunci babu wannan duk abin da kai ɗayan biyu ne ko ya jawo ma lada ko ya ja ma zuni an fahimta faqad ajma al muslimuna ala annahu yajuzu lil mukallafi malam ya ce musulmai duka sun haɗu akan ya halatta akan mukallafi an yi ƙaddima ala fi'ilil afa'al hatta ya alamu hukum Allah fi cewa duk malamai sun ittiba'i cewa ana so duk aikin da zaka kutsa ka aikata to ka san hukuncin Allah kan aiki ka san me ake nema akan ka akan aiki sawa'un kana min al-ibadati wal mu'amalat wannan aiki na ibada ne ko na mu'amala duk abin da za ka yi kasan mai Allah ya ce in kasuwanci za ka yi ka fara sanin hukuncin kasuwanci in noma za ka yi kasan mai ake shari'a take neman ka a aikin noma in siyasa za ka shiga ka ga me kasan mai ake nema a gunka a shari'ance a siyasa in aikin damara za ka yi kasan mai ake nema a gunka a aikin damara a shari'ance duk abin da za ka yi ka san mai Allah ya ce me shari'a ta ce an fahimta ko aure iya cikin mu'amalat kafin kai aure ma ka san me ake nufi na haƙƙin miji kan matarsa ko haƙƙin mata akan miji duk wannan iya cikin abin da malamai suka yi tufaƙi kowa ya san abin da shi take nema a kansa kafin ya aikata aiki fahimto wa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi mu abuta sani azzikri nan ala ilma ake ne in kuntum la ta'lamun duk abin da zaka yi baka sani baka tambayi wanda suka sani akar maka laudala mai hukuncin kaza zai kaza mai shari'a ta shakan kaza har in ilimin ka bai kai fahimtar ba ta kai ba to ka tambaya wannan shine ka tambaya ya amma bayani an gane ko mali ci gaba da cewa wa qala shaykh rahimahullah malin Allah ya masa rahama yace wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillah wa yaqifa inda amrihi wa nahyi shi mukallafin can dai in aka ce yajibu to ya koma kansa mukallafin kenan shi mukallafin can da aka gina maganar a kansa wajibi ne a kansa an yi hafiz ala hududillah ya kiyaye dokokin Allah Allah ya ce tirka hududullahi fala ta'taduha tirka hududullahi fala taqrabuha wannan wannan dokokin Allah ne kar ku tsallaka wannan dokokin Allah ne kar ku kusance su to duk abin da aka ce shari'a ta shata ba layi to ka tsaya go har in kana son zaman lafiya yani an yi hafiza ala hududillah ka kiyaye dokokin Allah wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi ka tsaya cak a gunda shari'a ta ce ka tsaya na hani ko na umarni inda amrihi wa nahyihi in ubangiji ya ce ayi to ka je ka yi in ubangiji ya ce kar ayi to kar kai yaqifa inda amrihi wa nahyihi albayan malike cewa yani annahu yajibu aidan ya sake zama wajibi kuma alal mukallafi akan mukallafi an yaqifa ala hududi an yaqifa ala hududi lati haddaha haddaha lahu maulahu wajibi ne ka tsaya kan iyakoki ko dokoki wanda ubangijinka ya haddade masu ma'ana ya sanya masu maulahu shine ubangijinka kenan ya haddade masu ya ce kaza kaza kaza doka tsaye doka tsaye a kansu wa hiya shara'i'uhu shine shari'arsa da bin dokokinsa min alwajibati daga abubuwan da suka zama wajibi wal mandubati da abubuwan da ake so ka aikata wal muharramat da abubuwan da kuma haramun ne karka aikata fa in istamara al abdu jawarihahu idan har bawa gabansa suka aikata abba'a fi ta'a gaban bawa suka aikata da'a wa Allah a gane ko wajtanaba alma'a wajtanaba bihal ma'asi kuma bawaye kokarin kaucewa da gabansa sabon Allah faqad hafaz ala hududillahi ta'ala to hakika ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala kun ban jabin da yake so yace in gabanka duka na jikinka suka aikata aiki cikin yawa Allah da'a in gabanka suka kaura cewa sabon Allah to ka kiyaye dokokin Allah bakinka in zai yi furuci to furucin ya zama to da'a ne ga Allah hannunka in zai yi motsi ya zama to motsinsa da'a ne ga Allah kafarka in za ta taka ya zama to gunda za ta je da'a ne wa Allah shine kai aiki da gabanka fi da'atillah an fahimta bakinka ya faɗi alkhairi idonka ya buga alkhairi kunnanka ya ji alkhairi to duk gabar da kai wa Allah da'a da ita to ka kiyaye dokokin Allah akan ta haka nan gaba idan ka kaura cewa haramun da gabar baka taka da kafar ka je gunda ake saban Allah ba kunnanka bai je ma saban Allah ba bakinka bai furta saban Allah ba idonka bai yi kaza ba kayi wa Allah ta'ala da'a ka ƙaurace saɓon Allah da su ka zaikewa ɗa'ar Allah cikin aiwatar da aiki da su amin janna hannunka ka kiyaye in duk abin da zai yi ɗa'a ne wa Allah kamar harkar aikin ƙarfi ne neman abinci rubutu ne na addini kaza kaza kaza ne duk abu da ko za ka yi noma za ka yi waye za ka yi duk wannan in ka bi dokoki ka biyan da shari'a ta ce ɗa'a kake wa Allah kafarka ta taka ta je masallaci ta taka ta je gun karatu ta taka ta fika ta tafi kasuwa ta taka ta je gun aiki ta taka ta tafi gona ta taka ta je zumunci to wannan ta tafi wa Allah da'a kira amma ta je stadium ba a ta biyar kurege ko ta je gun DJ ko ta je gun wata sharholiya ka kayi amfani da gabar ka wajen saba wa Allah to wannan baka kiyaye dokokin Allah ba kafarka a lokacin ba ta kiyaye hududin lahi ba ko bakinka ya yi karya ko ya zagi wannan ko ya ci mutuncin wannan ko ya yi gibar wannan ko ya yi raɗan wannan da bakinka da harshenka to a daidai lokacin bakinka bai wa Allah da ba amma bakinka ya karanta alkur'ani ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zikiri yayi istighfari yayi la ilaha illallah to a daidai lokacin bakinka iya yi wa Allah da to wannan shine hafaza hududillah ka yi ɗa'a gabanka ka yi wa Allah ɗa'a gabanka sun yi wa Allah ɗa'a ka kiyaye dokokin Allah sannan ka ƙaura cewa saɓan Allah da gabanka hakika gabanka sun kiyaye dokokin Allah an fahimci nan ai shara'ihi shine ka bi shari'an Allah kenan wamtathal awamirahu kuma ka bi umarninsa wattanaba ma'asihi kuma ka ƙaura cewa saɓansa faqad qala tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma'atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo yazo muku da shi ku rike shi hannu biyu ma din tadullu ala al-umumi dukkan abinda manzo yazo da shi to Allah ya ce ku rike abin nan hannu biyu ba zaɓar wani da barin wani an fahimta wannan ma din abinda take indicate kenan in dai an ce manzon Allah ne yazo da abu to Allah ya ba ku doka ku rike shi ku kama shi hannu biyu ku yi aiki da shi shi ne ma'anar wa ma ata kuma rasu duk abin da shi wannan mazan ya zo muku da shi fa ku zuhu ku rike shi hannu biyu sannan wa ma na hakum anhu abin da shi wannan mazan ya muku hali da shi shi ma fanta ku hannu an fahimta duk abin da manzo ya zo muku da shi ku rike duk abin da ya hane ku karku aikata to wannan shine musulunci kuma shine sunna kuma shine zaman lafiyanka tsakaninka da ubangijinka sai malike cewa Allah ta'ala yana cewa falyahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitina aw yusibahum adhabun alim ala inna lillahi ma fi samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bi kulli shay'in alim karshen suratul nur go Allah ta'ala yake cewa falyahdhar alladhina ay alladhina yukhalifuna an amrihi waɗannan da suke saba wa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce falyahdhar ko falyahzir ka jan kunnansu in dai aikin mutum saba wa manzan Allah to Allah ya ce a jan kunnansa a masa gargadi a masa kashedi ya dena in bai dena ba akwai ɗayan biyu za ta faru a kansa an tusibahum fitina ko tun a raye wata fitina ta halakar da shi kamar fitinar neman girma kamar fitinar neman matsayi an fahimta ko fitinar son burge mutane ko fitinar ruduwa da wanda suke gabanka ko fitinar son kuɗi ko fitinar kaza da kaza da kaza a cikin kyarkar addinin a cikin hanyar da'awar in je aikin ka saba manzon Allah sai Allah ya gwama ka da wata fitina za ta halaka ka nawa aka yi akwai malamai da yawa da Qur'ani ya ba mu labarin sun halaka ga wanda ake ce masa bil an bil ba'ura ko wato la alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah ce fansalaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-gawi Allah da kansa yace atainahu ayatina Allah da kansa yace mun bashi ilimin ayoyinmu amma fansalaka minha ai fa akhraja minha sai fita daga yin aiki da ayoyin al-insilak shine kamar miciji yayi saba wannan duk tashin birni ne ko tashin manawa ce ne ba ku san sabar miciji ga gane ko amma mu da muka tashi a kauye kuma zare su yawa in kaga miciji yayi saba to sai ka rantsa da Allah micijin ne musamman sabar in bata bata bushe ba to insilak shine zare jikin sa ya bar wannan sabar to shi wancan malamin ga ayoyin ga ilimin Allah ya bashi to sai fita ya zare kansa daga koyar ayoyin da hadisan ma'ana ya koma gefe ya bar ayoyin gefe daban ya zare kansa gefe daban shine insila kenan Allah ya ce fa adba'u shaytan ya shi dan ya zama abokin sa kawai shi ya halakar da shi ga wani malami da ake bada labari tun muna kanana da su aka yi gogar mai kafa izala kuma wannan wake da suna na Kaduna nan dan gungu an ce da daukan sa ake akan in za je in za je gun wa'azi har in zai yi wa'azi kowa so yake ga wa'azinsa amma ga shi hirin ina ke kare da hadisi ba wani hadisi ya ce karya ne haka ake faɗa in zai yi wa'azi ba an ce a ka ake ɗaukar sa ka yi gun wa'azi tsabar jama'a da suke kaunarsa amma yau ga shi ne ke cewa da littafin bukari da littafin tatsuniya duk ɗaya ne kaga halaka kenan ba halaka kenan fitina kenan fitina wallahi malam fitina a hanyar taka in kake aiki da sunnar manzon Allah sai Allah ya ba maka da fitina ko a karanta ma hadisi kace ƙarya ne akwai fitar ta kai wannan sau da ka mu kiyaye shi yasa duk abin da ake cewa ka daure ka bi sunnan nan wallahi gata ake yi ma gata ake yi ma ana raba ka da hanyar halaka ne duk mutumin da ya ki bin manzon Allah da gangan wallahi sai Allah ya halaka shi shine ka'idar da Allah ya sa tunda ya aiko mana manzon Allah ya tilasta mana bi shi in kuma ka ƙi binsa da gangan Allah ba zai kyale ka ba kai ka kisa Abu Jahil ne dan me Allah ya zartar da su ba su bi manzon Allah bane dangin sa ne yaran sa ne kabilar su ne amma suka iyadda da abin da manzon ya zo Allah bai basu ba Allah ya halaka su kuma sai kai baki dan baki kuma sai Allah ya barka ai Allah ba zai barka ba ai saboda kai kin bin manzon Allah da kaucewa sunnarsa da gangan wallahi hadari ne yasa za ka ga wani malamin daga ya bar sunna ya kama son zuciya kuma da kanka za ka dinga kama shi wallahi ya karatu ya fi ka ya haife ka ya yi jika da kai amma in kin sunna ta da su a zuciyarsa wallahi duk abin da ya faɗa za ka yake kuma wa'azinsa ba zai ga cikin zukatan mutane ba Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya ce an tusibahum fitina aw yusibahum azabun alim ko kuma Allah ta'ala ya musu jinkiri sun je lahira sai Allah ya kama su da azaba mai radadi sai Allah ya ce ala inna lillahi ma fi samawati wal ard Allah shine ya mallaki duk abin da ke cikin samai da kasai kad ya alam hakika Allah ya sani ma antum alai abin da kuke kai shi duk abin da kuke kaso kudiri Allah ya sani wa yawma yurja'una ilayhi ku tuna ran da Allah ta'ala zai dawo da ku zuwa gare shi fa yunabbi'ukum bima amilu Allah ya ba su labarin abin da suka aikata a duniya wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masani ne akan komai wa ali bin abbas daga dan abbas Allah ya kare yadda da shi Allah ya kare yadda da shi da baban shi duk sahabbai ne kale yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya kule yana cewa aqudhukum bi hujzikum kamar na rike muku makwarkwadar hujis kamar wannan linzamin raƙumi ko ragama ta raƙumi ko linzami doki ko burki a mota shine hujis abinda za ka riƙe abu ya tsaya abinda za ka taka mota ta tsaya to kawo manzan Allah ya ce duk abinda zai taka muku burki na riƙe muku kamar kontrol ɗinku yana gare ni har in kun ƙibin kontrol ɗin za ku halaka yanzu misali don me ake sa doki linzami ba don ka zai kai ka wani gumba ka ja ya tsaya don me ake sa mota birki in ka shawo ka gaba za ka yi labari ba ko ba gaba ne sai ka yi me sai ka nemi taimako ka taka birkin tsaya to in ka ce ka gano rami ko ba za ka taka birkin ba kana ganin za a zo lafiya to mazan Allah iya so ya ce mana shi ne kwantarol ɗinmu in ka ibinsa kamar ka doshi rami ne da mota kace ba ka taka barki ba kamar doki ne ya fisge ka zai kai ka cikin mutane ko zai fada da kai wani ko ka ce galin zamin kana gani ba za ka ja ba to haka mazan Allah ya kwatanta mu da shi ya ce a kudu kun bi ku an fahimta a ina cewa iyakun wa jahannam ina ce muku ku kiyaye jahannama ku kiyaye ta an gane ko kar ku yi abin da zai kai kutar jahannama haka manzon Allah ya ce gargadin ku an ce wata rana manzon Allah da ya zo tun hantsi iya fitowa daga masallaci da asuba sai ya tsaya yake cewa an zartukumun na an zartukumun na ina gargadin ku game da wuta ina gargadin ku game da wuta an ce bai daina faɗar wannan karar ba har sai da rana ta yi zawadi har sai da rana ta yi zawadi har sai lokacin da azhar ta an ce mayafinsa ma iya faɗuwa sabai suna ɗauka suna mayar masa da shi wuni ya iya faɗar wannan kalma an zarce kuma na ina muku kashe da wuta kar ka yi abin da za ka faɗa wuta ka kiyaye wuta wuni manzan Allah iya faɗa sabai wannan kalma domin shi ya je Allah ya nuna masa wutar ya ganta ya ga yadda take yasa yake neman al'ummar su kawarce mata an fahimta iyyakum wa jahannam manzo Allah ya ce gargadin ku game da wuta iyyakum wal hudud dan abbas ya ce manzo Allah ya ce gargadin ku game da iyakokin Allah duk abin da Allah ya sanya masa iyaka kar ka hawar wannan iyaka kar ka matsi iyakar ka tsaya iyyakum wa jahannam salasa marrat manzon Allah ya ce ina gargadinku da wutar jahannama ina gargadon game da iyakokin Allah sai da ya maimaita wannan sau fa iza ana mitu yace idan na koma ga Allah raina ya tafi taraktukum wa ana fardul lakum alal haw idan na tafi zan bar ku a duniya haka manzon Allah ya ce taraktukum zan bar ku wa ana fardul lakum alal haw kuma ni kadai na ina ce ina jiran ku a tafkin alkausara wannan ruwan da in ka sha sai tafiya aljanna kina Allah ya sa da mu a ciki yasa aka ce wannan ruwan idan ka sha shi ba kai ba jin kishirwa har abada ruwa ne wanda sai wanda Allah ya zaba kuma kyauta ce ta matsayi Allah yi wa manzon Allah ita inna a'tainaka al-kawthar mun baka kyauta ta ruwan alkausara wanda ba wanda zai yi ga aljanna sai sha wani ruwa bayan koragun isabi da fargabar siradi da wane ne da wane ne duk an wuce sai ta dusha ruwa kuma gaskiya bane ai ko yanzu ne ma kora ta yi kora ji ga ruwa sha to haka Allah zai mana bayan duk an tsallake an tsallake an je dab da aljanna sai Allah ya ga ruwa na ko mala'iku da su dinga ebuwa suna ba mu mala'iku su zo su sabe ɗinmu da ruwa an ce zaƙinsu ya fi zuma an ce sanyinsu ya fi ƙanƙara an ce garɗinsu ya fi madara an fahimta kuma ba mura haka ba ka shaka ƙoshi sannan a ce kuma arka ka zuwa gidan gara aljanna Allah ya sadar rabon to sai manzon Allah ya ce ina cin ina jiran zan tafi na barku akan wannan addinin ku rike shi ni zan yi gaba ina jiran abin da bidiya mana eh hadisi ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga malaiku suna korar ruwan su daga cikin mutane suke cewa hadi ya ummati wannan ruwan ai su ma ai al'ummata ne kuma su sha mana sai mala'iku suke ce masa aini annahum qad baddalu ba'daka wa ghayyaru ai bayan ka tafi ka sun canza addinin manzo Allah sun kasan zuciya sun sa yasa ja to fasukan fasukan hukuri su ne ma ba ni ba su wani ya cin hadisi mai tsoratarwa game da bid'a gaskiya an fahimta a faman warada aflaha duk wanda ya gangaro ta gun da ake shan alkausara to manzo Allah ya ci ya rabauta in dai ka je gun ba a kore ka ba to manzala ce aflah ai kasan babbar Allah ya samu na cikin su rawahu al-bazzar wa an abi huraira radiyallahu an daga sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala yughar Allah ta'ala yana da kishi yana yughar Allah mai kishi ne an fahimta wa ghayratullahi inda Allah ya fi nuna kishinsa an yi a ce da mu'min ma harrama Allah alai a ce Allah ya tsinkayi mumini iya aikata abin da Allah ya haramta masa to Allah ba ya so kamar dai kace zaka yi wa matarka kishiya ka san ba ahli sunna ba ce ai kun kai ruwa rana a inda ba ahli sunna ba ce sai ka kai ruwa rana ko ahli sunna ma sai an dage ko to haka ka san dai mace a duniya wata mace ma da ba ta da tawakkali ba ta da ilimin addini wallahi sai ta ce ita ita kwara mata samu azaba lahira kan ba da kishi a duniya ba abin da ba sa faɗa ba babu wallahi duk wani abu da kake ganin zai ma nauyi ka faɗa wallahi ba zai musu nauyi su faɗa ba a ce a bayan ka aure karuwa haka za ce ba karuwa ka aura ba yar isga matar aure ce ba sadaki ka biya nema kai amma domin hankalinta baya jikinta ya sa mai hankali baya mayarwa da mace martani zai mata gishiya a cikin maye take ba a hankalin take ba duk abin da ta faɗa wallahi a maye take ba a hankalin take ba wallahi kamar mutum ne ka san dan maye in dai ka san dan maye ko wanda ya sha giya ya sha ganye ya sha kwaya zai faɗi magana ka san shi ma kansa ya san ƙarya yake yi to wallahi wata mace in za a mata kishiya ka take zama wallahi yasa in ka san ka karanci abin to baka kula ta yake tafiyar ka za ta sako a hankali a hankali ta sako in ma yin sake ta za ta dawo kuma shi sai ta dawo kuma a zauna da shi an bai fitar nan akwai wani yana ba mu labarin cewa zai kara wa matarsa aure sai ta zo ta ce wallahi an ɗaura auren nan amma ba za ta tare a gidan nan ba a lafiya an ina bin ka kuɗi sai ka biya ni wallahi ba za ta tare bai sai ka biya da kuɗi na sai ce nawa ne ki kuɗi da take yi bina sai ta ce ai dubu bakwai ne ya ce wala kin manta dubu goma ne ma kaga ya bi ta ta ce ita dubu bakwai take ba su amarya ba ta isa shigo ba ya biya da kuɗin nan ya ce wala kin manta kuɗin ba ya fi dubu bakwai dubu goma ne saboda ga dubu goma ce an biya ki kaga ne ya san siyasa ba a zo na lafiya ba to wannan shine duk wanda zai ƙaura zai ƙara aure to yi ƙoƙarin karantar yanayin mata in za a ƙara musu aure in ban karanci wannan yanayin ba sai a bi babu sai auren ya ɓaci kuma wacce mata zo zai zama amma ka karanci yadda suke dan na san akwai masu ne ƙarin da yawa yasa na tsaya ku yawa ku karanta karatu ake yi an gane a jagun dattawa su sai karatu duk abin da za ta faɗa karkatanka mata in mata ta yi babba babba ka bar gidan ka fice ai ba za ta miƙa waje ba ko ka kyale ta da kanta za ta sako Allah ya samu dace to manzo Allah yake cewa Allah mai kishi ne inda Allah yake nuna kishin sa in ya ga mumini iya aikata abin da Allah ya haramta masa Allah baya son ya ga kana sata kana zina kana luwadi Allah baya son wannan kana cin riba kana cin hanci da rashawa Allah baya son kana hasada kana annabiminci Allah baya san wannan duk abin da Allah ya haramta ya gan kana aikata to Allah baya san Allah ya samu dace ina ganin mun zo inda zamu samu matsaya lokaci kuma ya ci mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa abinda ne kuskure ko tutuban harshe Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna ƙara addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ya sanya da mu da su aljanna ce makomar mu muna addu'a ga zuriyar mu da mu Allah ya tarbiyyantar da mu Allah ya ɗora mu a tabarki madaidaici muna addu'a marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ko kuma Allah ya ƙara mana lafiya da imani wannan matsi da ake cikinsa a wannan rayuwa Allah ta'ala ya fidda mu Allah ya sassauta mana wannan yanayi Allah ya kama mana sauki da akwa daga gare shi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya bukatun mu duka Allah ka biya mana alkhairi abin da muke tsoro gare ka Allah ka amintar da mu shi wanda ya asasa wannan maktaba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukansa da namu Allah ya ji kan mahaifansa da namu Allah ya shirya da zuriyarsa da tamu Allah ya ƙara masa buɗe cikin harkokinsa gaba shi kariya da mu gaba ɗaya rabbal alamin akwai ɗaya daga cikin ma'abota wannan ko kuma 'yan kwamiti na wannan gu masu aikin sa kai malam abdullahi ya samu karuwa ta haihuwa ɗa namiji a jiya ko jiya ne ko da to muna alwan Allah ya sa masa albarka yawa muna sa masa addu'a Allah ya masa albarka to akwai malam Abdul Karim ɗaya daga cikin su shi ma umman sun bata lafiya mana don Allah ya bata lafiya Allah ya saka fara take Allah ta'ala ya bata lafiya yi wannan jariri Allah ta'ala ya masa albarka Allah ya sa ya taso cikin sunna Allah ta'ala ya sa ya taso cikin addini mahaifiyarsa kuma Allah ta'ala ya kara mata lafiya da dukkan iyalanmu gaba ɗaya da dukkan yaranmu gaba ɗaya Allah ya musu albarka Allah ta'ala ya samu dace in asanar da su